الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك أنك عفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du in wa muslimi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nan mai taron albarka masallacin iya sunna da ke wannan unguwa ta fantami a nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi da muke na alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan darare masu albarka na ramadan a wannan masallaci kuma a daidai wannan lokaci yau muna yinin juma'a wanda yau wata na ramadan iya da kwanaki guda goma sha shida hijira yau na da shekara 444 idan ba manta ba jiya karatu ya kawo mu ƙarshen surutu yunus alaihi salam har mun so mu shiga cikin surutu hudin alaihi salam aka yi mana ishara lokaci ya yi insha Allahu yau za mu tashi farkon suratu hudin alaihi salam suratu hudin alaihi salam ita ce sura mai namba ta sha ɗaya a jeren giyar surun alkur'ani mai girma daga sama zuwa kanta kuma makiya ce a maka aka saukar da ita tana da ayoyi ɗari da ishirin da biyu ko da uku isa irin abin da muka faɗa a jiya abinda sura take karantarwa taqriru al-aqidatu sahiha tabbatar da aqida ingantacciya tabbatar da aqida ingantacciya fi tauhidillahi bil ibada wajen kadaita Allah wajen yi masa ibada wajen yi masa bauta wal i'tiqad bi risalati rasul sanan da i'tiqadi kudirewa a zuciya da manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam فبدأت بقصة نوح عليه السلام سورة تفارة قصة النبي نوح عليه السلام وقد انفردت هذه السورة بتفصيل حادثة الطوفان وغيب أولا سورة أو كيما مغانا روان طوفانا wanda in ba a wannan gumba ba inda Allah ya yi bayani mai tsawo game da abin da ya faru na tufa daga farkonsa zuwa ƙarshensa surar ta ambaci kissar annabi Hud alaihi salam wanda aka sanya wa surar sunansa suratu Hud alaihi salam a bayan wannan ta haddasa an kissati nabillahi salih suran ta yi magana kan annabin Allah annabi salihu alaihi salam sannan annabi Lut sannan annabi Shu'aib sannan annabi Musa da annabi Harun duka surar ta yi bayani kan waɗannan annabawa masu tarin albarka sannan ta'aqibat al-mubashir sannan bibiyar waɗannan kisosi ya zo da ƙarshe irin abin da ake so mu ɗauka na izina da wa'azi fi ihlakin lahi ta'ala li zalimin inda Allah ta'ala ya halakar da azalimin mutanen can to akwai wa'azi da izina da ake so mu ɗauka abin da suka yi suka halaka ko Allah ya halakar da su mu kiyaye an fahimta suran an sa mata suratu hudin alaihi salam a cikin surar Allah ya maimaita ambatan annabi Hud har zuwa har guda biyar gu ɗai ɗai ɗai ɗai har biyar Allah ya ambaci annabi Hud alaihi salam a cikin ita wannan sura kuma ambatan surar da sunan Hud ya tabbata tun lokacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Tirmidhi ya fito da shi hadisin Abdullah bin Abbas radiyallahu an qala qala Abu Bakar radiyallahu an sai na Abu Bakar yace ya Rasulullah kad shifta manzon Allah kai furfura furfura ta ke tuma ya Rasulullah sai na Abu Bakar ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam furfura ta feso masa ka sai ce ya Rasulullah kad shifta manzan Allah furfura ta zo ƙala sai manzan Allah ke cewa shayyabat ni hudin suratu hudu ce ta ne furfura wal waqi'a da suratul waqi'a wal mursalat da suratul mursalat wa amma yatasaalun wa idha shamsu kuwirat a wata ruwaya ce hudunu akwatuha to waɗannan su ne akwatu hudu malamai sun ce faɗin Allah da ya ce fastaqim kama umirta a cikin ita wannan sura wannan kalmar ta yi wa manzon Allah nauyi ka tsaya kyam kan musulunci kamar da muka baka doka ko sai furfura take to masa domin tsayuwa kyam din sai da taimakon Allah sai Allah ya dafa wa mutum to Allah ya yi umarni a tsaya tsayuwa tsayuwa irin ta mai daka game da musulunci ba koma baya to irin wannan sai manzan Allah farfara take to masa da irin abin da ya faru a waƙi'a na maganar kiyama ita ma mursalati maganar kiyama ita ma amma aka iza shamsu kuwirat duk maganar da Allah ya game da alkiyama sai ta sa manzan Allah farfara take to masa wanda shi an riga an masa gafara gaba da baya ma amma jin irin yadda Allah yake tsawa yake faɗar magana da ƙarfi to sai ta jawo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta fito masa an bai wannan to a takeice wanda ita ce suratul hudin alaihi salam kuma da irin abin da ta kunsa wanda sauran abubuwan duk a cikin karatu zamu ji su insha Allah Allah rahma bismillah
bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ثم فصلت من لدن حكيم خبير الله ألف لامرا الله أعلم بمراده بذلك wannan shine magana dan Abbas da sauran malamai amma wasu suna ta bibiya cewa sai an gano me Allah yake nufi wa suka ce Allahu alif din Allah yake nufi lam din jibril an fahimta ra'un din wa suka ce muhammad wa suka ce alqur'ani duk dai gashi nan aka yi ta kama kame amma magana daga salaf as-salih zuwa har wa'ansu daga cikin sahabbai cewa Allahu a'lam bi muradihi bi zalik irin wannan kuraman baki Allah ne kadai ya san abin da yake nufi da su bayani ya gabata farkon suratu Yunus alaihi salam da muka fara tafsiri mun ce malamai sun yi ta bayani sosai sun wasu kwakwalwa game da waɗannan haruba amma abin da aka tattaro bai fi abu guda biyu ba na farko irin waɗannan sun zo domin a ƙure mushirkan larabawa da suke cewa ƙur'ani magana ɗan adam ce ko tsafi ne ko sihiri ne ko waƙa ne to sai aka ce ga ƙur'anin nan ya zo da wa'ansu harufa ku faɗa abin da Allah yake nufi Allah ya musu ƙure da irin wannan suka kasa amsawa abu na biyu kuma duk inda suka zo a ƙur'ani suna da alaƙa da shi alƙur'ani ne ana faɗar su to abin da zai biyo bayan su alƙur'ani ne kamar nan an ce alif lam ra sai aka ce kitabun kitabun ya zo bin nakira ai wani irin littafi ne wanda yake ajimun nazm wanda yake da tsari mai kyau tsarin da ba wani littafi da ya samu irinsa wa badi'al ma'ani da kuma ma'anoni masu ratsa kwakwalwa wanda a buga ma misali ka gane duk irin yadda kai da rayin basira wannan sai alkur'ani ka ji wani gun ya zo iya magana kamar da kai yake wani gun an buɗo wani shafin ka ji kamar za mu tafi aljanna gaba ɗaya in an yi wani gun kuma ka ji kamar wuta za a fitabi wannan sai alƙur'ani wani gun ka ji iya ba da labari kamar kana gun ake yi wani gun tsawa wani gun tsoratarwa wani gun labarin wuta wani gun labarin aljanna yasa Allah ce kitabun wani irin littafi ne da babu irinsa uhikimat ayatu wanda Allah ya hikimtar da ayoyin alkur'ani duk aya ɗaya daga cikin ayoyi sama da dubu shida da ɗari biyu da wani abun nan to kowace aya Allah ya kimsa hikima a cikinta wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani ba aya ɗaya malamai in sun tahi nazari sai su yi littafi su kusan akan aya guda ɗaya domin irin hikimar da Allah ta'ala ya kimshi a cikin aya ga shekul islam da ya zo kan iyaka na abu da iyaka na sta'in littafi guda yi ya fi wannan tafsirin girma akan iyaka na abu da iyaka na sta'in littafi guda yi banda irin ayoyi makamantan waɗannan wanda malamai suka wasa alƙalimansu wajen fito da asrar sun ruka wanda amma mutane ba sa iya ganewa yana kitabun uki matayatu sun mafussilat sannan ƙur'ani ya zo a rarrabe in ya fara maganar wannan sai ya tiki ya zo yi maganar bashi ya gama aka yi bayanin kasuwa aka yi bayanin kaza duk irin babin da ƙur'ani ya ɗauko yake baka labari sai ya gama shi sannan sai a ɗora kuma wani abin daban innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl ƙur'ani magana ce rarrababbiya ba har ma gaza ba ma gudi a ƙur'ani duk abin da ya ɗauko su ya dire sai an fahimtar da al'umma sun gane abin da Allah ke shi ne sun mafussilat sannan Allah ya rarraba ayoyin ya bayyana su bil ahkami wal qisas wal mawa'iz wani gun ka ji kissosi ne kamar da wannan sura ta zo da kissosin annabawa wani gun ka ji hukunce hukunce ne wani gun kuma ka ji wa'azi ne dukkan wannan Allah ya ce min ladun hakimin khabir qur'ani ya zo daga gwani hakim mai yawan hikima khabir wanda kuma yake ba da labari labarin da babu ƙari a cikinsa wannan siffofin Allah ne gwani mai hikima wanda ya iya kuma ya ƙware wajen ba da labari shi ne ma'anar walawi na biyu ka misul khabir ba wani wanda zai baka labari fiye da Allah an fahimta Allah shi ne gwani wajen iya ba da labari ku duba abin da ya gabata a surtu yunus da muke magana fir'auna fir'auna tun daga farkonsa har ƙarshensa sai da labarin sai har inda Allah ya kai shi har makomarsa har abin da ya faru bayansa to ƙur'ani haka yake kuma duk labarin da ya zo da shi gaskiya ne kar ka ɗauka an ce isas isosin ƙur'ani ka ɗauka irin maganar jarida ce ko maganar midiya haka a ƙur'ani ya fi ƙarfin wannan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Allah ya ce ma kana hadisan yuftara ƙur'ani ba ƙirƙirarren magana ba ce ba magana ce daga Allah ya aiko jibril kawa manzon Allah wannan shine alqur'ani mai girma summa fussilat min ladun hakimin kabir na'am daga nan ba alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir a kanun labaran sura an ce tana tabbatar da tauhidi ala qidatu sahiha to ga magana ta fara Allah ta abudu illallah Allah ya ce kar ku bauta ku wasu shi kaga aqida ta zo kenan aqida kuma ingantacciya ya zamto duk bautar ka Allah za ka yi wa ka dogara da shi ka tabbatar shi ne mai yi kuma an ba a yi ba shi ne su abin bai yi ba mai bayarwa mai hanawa mai kashewa mai rayawa mai arzutawa mai talautawa duka wannan sufufin Allah ne Allah ya ce Allah ta abudu illallah kar ku bautawa kowa Allah bai yadda ba a bautawa kowa sai shi ai bi Allah ta abudu illallah duk yadda za ku yi a duniya kar ka ɗauwata kai wa wani wannan wani kuma kowaye bai isa ba bai cancanta ba kuma a bauta masa in dai bauta ce Allah kaɗai ake yi wa bautan nan ko malamai sun yi bayani mai ake nufi da bauta daga cikinsa akwai shekul islam ibn taimiyya Allah ya masa rahama yake cewa ibada shine كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة shine duk abin da Allah yake so ya yarda da shi magana ce ko aiki a boye ake ko a fili wannan shine ibada to duk abin da ya cika wannan sharuɗan ba a yi wa kowa sai sai Allah shine Allah ta'budu illallah bi Allah ta'budu illallah ba wanda za a bautawa sai Allah hatta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba bauta masa ake ba shi ma yayi hani kuma ya tabbatar bauta kadai Allah yake wa an fahimta har ma yake cewa da a ce ma za a umarci wani yayi wa wani sujjada kamar ibada ta sujjada to da a kaddarance ma an umarci mace ta yi wa mijinta wannan domin irin girman haƙƙin da yake da shi a kanta mazan Allah bai ka a kwatancen ma bai kara a masa ba domin yadda yake ture abin da yake haƙƙin Allah ne game da shi ba ƙaramar jahilci ba ne ka kasa bambance mai haƙƙin Allah mai haƙƙin mazan Allah wanda da yawa daga cikin mutane sun faɗa wannan wadin akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin manzan Allah wanda manzan Allah kuma shine ya karantar daga haƙƙinsa ga haƙƙin Allah kuma tabbatuwa akan wannan shine tauhidi da sunna manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata ta zo take masa kirari lana lana nabiyun ya alau ma fil gadi take cewa mu muna da wani annabi ya san abin da za a yi gobe sai ce ƙarya kike ya taka mata birki ya ce ba da wannan magana ya ce ba wanda ya san abin da za a yi gobe in ba Allah haka manzon Allah ya mata sallallahu alaihi wasallam ya hana ta wannan magana ya ce Allah ne kadai ya san abin da za a yi gobe an fahimta akwai wa'ansu ma sun zo suna kwarzanta shi suna bashi matsayin da ba nasa ba sai ya ce ku tsaya ku ji kar ku kururunta ni ba kamar yadda nasara suka yi wa annabi isa dan maryam kar ku kai ni irin wannan matsayin faƙulu abdullahi wa rasul ku ce min ni bawan Allah ne manzon Allah ne haka annabi Muhammad ya faɗa amma yanzu ga duniya nan ta cika ana ta har magaza wai wani malami yayi bayanin a ba a neman taimako irin wanda Allah yake a gun manzon Allah ba a yi kuma gaskiya ne gaskiya ne Allah ta'ala ya tsara irin abin da shi kadai yake yi duk mun faɗa a wannan gun shine fassarar iyaka na abudu wa iyaka nasta'in iyaka na abudu wa iyaka nasta'in hatta manzon Allah yayi bayani hadisin Imam an-Nawawi yake fadawa Mu'adh bin Jabal idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah haka yace masa ya gulam san billah ya dinga masa wa'azi akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin manzon Allah babban haƙƙin manzon Allah shine bin sa da masa da'a shine babban haƙƙin manzon Allah kenan ka yadda shine shugaba duk abin da ya zo na ainihin umarni daga Allah to agun za ka ɗau sumfuri agunsa za ka ɗau abin da za ka yi in kai ibada ba irin yadda manzan Allah ya bato aikin manzan ka yi an fahimta shi yasa duk qur'ani Allah ke cewa ku bi manzan Allah ku bi shi wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni fattabi'uni bi ake wa manzan Allah ba a ɗaukar siffar Allah a bashi duk inda ka jana wannan surutun to har yanzu akwai jahilci a gun mutane kenan akwai jahilci mai bankori kuwa jajajir wanda mutane ya kamata su koma islamiyya a ce har yanzu ba gane mai haƙƙin Allah mai haƙƙin manzon Allah ba har yanzu a dinga surutu ga mutum kamar mutum kamar zai ma limanci amma nan bai bai san komai ba wannan shirme ne ya kamata mu koma baya mu gane mai haƙƙin Allah mai haƙƙin manzon Allah akwai af'alullah alladhi yatayakatasu bihi aikin Allah da shi kada yake bantu da shi in ba ce ba ba me ai ya faɗa dama yake cewa Allah ta'ala wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu daga cikin mafatihul ghaibi akwai yaushe kiyama za ta tsaya akwai me mahaifa ta kunsa na, na labarin dan adam daga farkon sa karshen sa akwai ruwan sama akwai a ina mutum zai mutu akwai me za a yi gobe Allah ne ya san wannan hatta annaba Allah bai sanar da su wannan ba ceto a lahira sai Allah ya bada izini manzan ladhi yashfa'u indahu illa bi izni kuma Allah ya ce manzan Allah ka faɗa musu amman yujibul mutarra iza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'al wane ne Allah ya ce wane ne yake amsa addu'ar wanda ya faɗa cikin bala'i sannan wa yake yayi damuwa wa ya sanya wa kalifofi a bayan ƙasa Allah ce a ilahumma Allah akwai wani Allah bayan Allah gaske duk wannan tauhidi sai koyarwa Allah ta abudu illallah kar ku bauta kowa sai Allah Allah ke cewa innani lakum minhu nadhirun wa bashir manzon Allah ka ce musu kai mai gargadi ne gare su bil azab in kafarto in kuka kafirce to akwai azaba daga Allah wa bashir kuma Allah ya ce a muku albizi bis sawabi in amantu da lada da aljanna matukar kun mutu kuna da imani akwai bashir nazir wannan siffar manzon Allah ce kuma siffar alqur'ani ce gargadi da albishir alhamdulillah alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana kaga akwai at-tabashir da al-inzar wannan iya cikin siffar da alqur'ani zo da shi na'am ayata gaba da وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم na'am يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى na'am ويؤت كل ذي فضل فضله mm.
وإن تولوا فإني أخاف عليكم Mm.
فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير Allah ya ce wa an istaghfiru rabbakum bayan kun bauta wa Allah kun yi tauhidi sannan kuma ku nemi gafararsa ku nemi gafarar ubangijin ku dinga istighfari kenan ba dare ba rana ku dinga istighfari shi shugaba ya ce sallallahu alaihi wasallam a kullum iya tuba ga Allah iya istighfari sama da sau ɗari wannan kuma mu yake so ya koya wa yanda ake yi ka dage da istighfari ka dage da tuba baka da alkhairin da suka fi wannan kai istighfari sannan kuma in kana laifi ka tuba an istaghfiru rabbakum summa tubu ilai idan kun tuba kun yi istighfari kun koma zuwa wajen Allah da ya masa da'a sai Allah ke ce matiikum mata'an hasana Allah zai raya ku rayuwa mai daɗi duk wanda ya ɗau wannan salan to babu shakka Allah ba zai kulle mai rayuwa gaba ɗaya ba in ya kulle wani hutu zai saki wani hutu ba zai yi rashi ba sai dai a ce kaɗan ne amma ba zai rasa ba in ka ɗau salon yawan ta istighfari kuma ka ɗau salon ba daga zunubi waɗannan ɗaya sun isa asirin ka rufe a duniya Allah ba zai bari ka tuzarta ba manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makaraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib duk wanda ya rike istighfari ba dare ba rana to Allah ya ce zai sanya mai mafita daga dukkan al'amuransa duk abin da ya kulle to Allah zai warware shi sannan zai yayi mai damuwa da baki cikin da suke damunsa sannan kuma Allah zai mai arziki ta inda baya tsammani in ka in ka dimfafi istighfari to wannan shine irin alƙawarin da manzon Allah ya ce Allah ya yi mashi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa bai taɓa shiga cikin wata matsala a rayuwa ba ya fi matsalar da istighfari Allah bai ware mai ita ba kowace irin matsala ce akwai wani bawan Allah da suka rayu lokaci ɗaya da Ahmad dan Hanbal to burinsa a duniya su haɗu da Ahmad dan Hanbal iya jin labarinsa mutumin kirki ne malamin addini ne mai riƙon sunna ne to sai yake bege Allah ya hada shi da wannan mutum kafin ya mutu sai ya dauka wa kansa wani adadi na istighfari akan wannan bukatar tasa kullun sai yayi bukatar sa Allah ya sa su hada Ahmad dan Hanbal idan yan bukatar sa kenan to wata rana Ahmad dan Hanbal yayi tafiya sai biyo ta garin wannan bawan Allah da ya biyo kun san malamai irin na dama su tawazu ba sa nuna kansu amma yanzu a malami ga za a media ai zai sauka a kaza a je a taro shi a dinga dorawa a media to zamani ya zo da shi ba inda za a yi amma babu tawadu gaskiya babu tawadu malamai na addini ta ta tawadu a kasa su kaskantar da kai to amma dan hanbal da yazo bai ce shi na madan hanbal ba sai je wani masallaci zai idar yayi zai kwara da asuba ya wuce to mai gadi masallacin sai ya ce ba zai kwana ba da dan buhunsa ya tattaro ya je hoye waje shi ko bai ce ni ne Ahmad dan Hanbal bai faɗa ba ai shi yace yace wallahi ba za ku kwana a masallaci nake ba zan kwana ba ni ba bako ne kace mutum na kwana da asuba zan yi tafiya da yace wallahi bai yadda ba to shi wannan mutumin makocin masallaci ne sai ya ji hayaniya sai fito yace me gadin masallaci me ya faru ne sai yace wallahi wani mutum ya zo yace wasu ya kwana a masallaci nace ba zai kwana ba sai shi wani mun yace bawan Allah yace na'am ka yadda zamu je gida naka kwana yace to na yadda mana ni da na so in samu masallaci aka hada ni ka ce je gidanka na yadda mana mu je suka je gidansa ya sauke shi a masaukin baki ya kama abinci da komai can suna dan hira sai ci tuhi ba zai koma gida akwai wani lazimi da yake kafin yayi bacci yake cewa duk dare iya isa ya fari adadin kaza akan wata bukatar sabon Allah sai ki cewa bawon Allah wani wace bukata ce wace bukata kake da ita kuwa sai ce wallahi akwai wani malamin addini Ahmad dan Hanbali wallahi ina so Allah ya hada mu da shi kafin na mutu sai ya ce to kwantar da hankalinka Allah ya karba duwarka ya kama shi har gidanka gani iya daga cikin fallar istighfar duk abin da ya taso ma gaba istighfari a kansa Allah zai ware mashi to Allah ya ce idan kun tuba kun istighfari yumati'ukum mata'an hasana Allah zai sa ku rayu rayuwa mai daɗi ana ganin kana shan waya kuma daɗi kake ji ana mazatan kaza kuma nan Allah ya rufa ma asiri ai ba rayuwa mai daɗi Allah bai sa asirinka ya tuna abin mutane ba duk abin da ya taso ma na bukata kai da iyalanka Allah ya hore ma yadda za ka yi wannan ita ce rayuwa mai daɗi ai ba wai tarin dukiya ba ne manzon Allah da kansa yake ce Allahumma Allahumma ij'al rizq Muhammad wa ahlihi quta ya Allah ka sanya arzikin gidan Annabi Muhammad da hi da iyalansa Allah ka sa abin biyan bukata ne kadde wani abu ya taso a kasa biyan bukata duk abin da ya taso Allah ya kawai da za a yi wannan shine rayuwa mai kyau kuma shine rufin asiri to duk wanda ya lazumci wannan inji Allah ya ce zai raya shi rayuwa mai kyau malamai suke cewa muhimmati uku mata na hasana shine arida bil maisur was sabr al maqdur ka yarda da abin da Allah ya baka kuma ka yi hakuri bisa kaddarar da Allah ya dora maka duk wanda ya dau wannan abin guda biyar samu rayuwa mai kyau duk abin da Allah ya goyi ma ko mun kankanta sa yi addu'a sa masa albarka kuma Allah ya jarabe ka yi hakuri wannan rayuwa ce mai kyau yumati kuma ta na hasana Allah ya ce bi dibi aishi wa si'ati rizqin Allah zai raye ku rayuwa mai kyau kuma ya ƙara muku arziki ila ajalin musamma har zuwa lokacin da Allah ya eba muku za ku rayu a duniya shine mutuwa wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla kuma Allah shi ne ke da ikon ya biya dukkan wani mai aikin alkhairi ladansa yi uti kulli da fadlin fadla wa yi uti kulli ziya amalin salih fi duniya ajiyar duk mutumin da ya aikin kwarai to wani tun a duniya Allah yake bayan shi sakamakonsa ya gani kamar annabi ibrahim Allah ya ce wa atainahu ajrahu fi duniya wa innahu fil akhirati min salihin sakamakonka a duniya shine Allah ya sa bakuna suna yaban alkhairinka to wannan tun a duniya Allah ya baka sakamako yanzu ku duba irin su malam Abubakar Muhammad ku duba irin su malam Ismail Idris ku duba irin su malam Ja'far Mahmud Adam irin su malam Awal Albani Zaria kaga wannan yayi daidai wa atina wa ajrahu fi duniya a kullun Allah ne san bakuna da suka bayan Allah na addu'a Allah ne kawai ya sani kwatance ma ba zai yi ba domin alama ce Allah ya yarda da irin aikin da suka yi ya sa bayansu ta yi kyau an ɗora da ambatonsu na alkhairi har duniya ta ƙare wannan shine alamar Allah ya karɓa aikin mutum ya sa bayansa ambatonsa na alkhairi ya yi yawa shine atainahu ajrahu fi duniya wannan shine wayutu kulli dhi fadlin fadla kuma a lahira Allah ya ba irin sakamakon aikin da yi na aljanna. Abul Aliya yake cewa man kasura ta'atuhu fi dunya zadat darajatuhu fil akhirati fil janna. Abul Aliya yake cewa duk mutumin da ɗa'arsa ta yawa iya yawan yi wa Allah ɗa'a da bin shari'a to babu shakka darajarsa za ta ƙaru a lahira a cikin aljanna. In dai kullum kana yi wa Allah ɗa'a kana yi wa manzon Allah ɗa'a to aikinka kullum Allah zai dinga ƙara ma daraja aljanna dan Abbas gobe yake cewa man zadat hasanatuhu ala sayyi'atihi da kalal janna duk wanda aikinsa na alkhairi ya daran ma wa aikin shari aikinka na alkhairi ya fi na zunubi yawa to dan Abbas ya ce Allah zai saka aljanna haka nan duk wanda kuma zaja sayyi'ati ala hasanatihi da kalan na duk wanda aikinsa na zunubi ya fi na lada yawa shi kuma Allah zai sanya sha wuta an fahimta shine wayita kullu zai fadlin fadla fa in tawallaw huwa in tawallaw Allah ce idan sun juya ma baya fa inni akafu alaikum azaba yawmin kabir ka ce musu ina tsorace muku wata azaba da za ta faru a wani yini yini mai girma huwa yawmul qiyama shine yinin alqiyama duk wanda aka yi wa wa'azi mai dauka ba to a tsoratar da shi akwai wani ne da zai zo wanda zai rena wa zai yaba wa ayyazakinta shi ne yin alkiyama Allah ya siffanta da yinin da yini mai girma kuwa yau mulkiyama na'am aya ta gaba إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير Allah ya ce huwa rabbukum ilayhi marji'ukum ko ila Allah marji'ukum makomarku tana ga Allah duk abin da ka yi to ka tabbatar da ka zuwa ga Allah za ku koma ina inna lillahi kenan wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma ga Allah za mu koma la manja wa la malja minka ila ilayhi ba gun gudu ba tsira in an ma barka to gun ka za a tafi ba wani gun buya dole sai ka sadu da Allah shine ce ila Allah marji'ukum duk abin da za ku yi a duniya ku yi ku kammala Allah ya ce za ku dawo za mu haɗu makomarku ta ƙarshe tana gare mu da mutanen kirkin da mutanen banzan duk makomarsu tana ga Allah kuma in an je gaban Allah gini zai yi hukunci ya hisabi ilallahi marji'u kuma huwa ala kulli shay'in qadir Allah shine mai iko akan komai duk abin da Allah ya so zai yi abin da Allah bai so ba zai yi ba dan adam bai da wani sai a rayuwarsa ko rayuwar wani bai da ita Allah ne kadai mai ragaman rayuwar dan adam shi da waninsa da duniyar ma gaba ɗayanta sai abin da ya so zai yi abin da kuma bai so ba zai yi ba na
ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور
Allah ya ce ala innahum su dai kafirai da munafikai inji Allah yasnuna sudurahum liyastakafu min suna karkatar da kirazansu idan sun zo suna tare da manzon Allah a majalisi suna zaune to duk abin da manzon Allah ya ce ba da hankalinsu ba yau domin kar su ji dokar Allah a kansu kar su ji wani abu da sun saba yi a ce a bari kar a yi sai su ɗauke tunaninsu ɗauke hankalinsu dago gargar jikinsu ne agun amma tunaninsu ba ne shi ne ya su nuna su duro mu ya saka fume domin su ƙuya su ƙoyewa saukar wata doka daga Allah ke li ya saka fumin rasulillah ko li ya saka fumin Allah wa rasulihi domin su ƙoyewa wata dokan Allah ko su ƙoyewa wata dokan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to wannan da ma'aikin munafikai ne gangar jikinsu agu amma tunaninsu da zuciyarsu ba ta nan to haka suke cika majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya tabbatar da kan cewa suna kawar da kai kan abin da yake faɗa amma jikinsu iyagun amma duk abin da aka faɗa na doka ba a hankalinsu ma yau Allah ta'ala yake cewa wannan shine alamarsu ala hina yastagishuna thiyabahu akwai lokacin da suke lullube kawunansu ma sai su ja mayafi su rufe fuskar su da kansu domin kada a gansu a gun ko kuma kada wa'azi ya sauka kansu to Allah ya ce a faɗa musu ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linuna Allah ta'ala ya san abin da kuke koyewa sannan kuma Allah ta'ala ya san abin da kuke bayyanawa an fahimta ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bi zati sudur Allah shine masani game da abin da kirji ya koyi duk abin da aka koye shi a zuci Allah ya san shi kuma ya ce ya alamu sirra wa akfa Allah ya san sirru abinda hukuma ku biyu ka tattauna da wani to abin ma da bai kai sirru ba kamar abin da yake cikin zuciya kai kadai kake saka maganar ba wanda yake to Allah ya sani shine ya alamu sirra wa akfa yaqtuna ru'usahum bi siyabihim idan sun zo wajen manzo Allah ya su lullube kansu da da tifinsu Imam al-Azhari yake cewa hadhihi al-aya ma'anaha wannan aya daga cikin ma'anoninta innal ladina illal ladina marru adawata rasulillah duk mutanen da suka ɓoye adawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga su zahiri suna gabansa amma sun ɓoye ƙinsa a cikin zuciya to malam imamul azhar yake cewa la yakfa alaina to wallahi Allah ba zai ɓoye su ba sai Allah ya tona musu asiri duk mutumin da yace zai yi fada da sunna to ko a kusa ko a nesa Allah ba zai bar shi nasara ba wannan ka'ida ce Allah ya sanya wa kansa ba a fada da musulunci a wani lafiya ba a faɗa da manzan Allah a wanye lafiya ba a faɗa da sunan manzan Allah a wanye lafiya duk wanda ya ce da wannan abubuwan zai yi gaba da faɗa to kirga mai lokaci ko a lokacin ya samu jarrabawa ya samu abin da yake bukata to kafin ya mutu sai Allah ya nuna mai bai isa ba wannan ka'ida ce ta Allah ba a faɗa da musulunci ba a faɗa da manzan Allah ba a faɗa da sunna duk wanda ya so yake so ya ga ƙarshen sa yayi muni to ya taɓa wani abubuwa in ya taba su wallahi Allah ba zai bari ya gama lafiya ba kowaye shi ai an yi a baya ai an yi wani ya ce ga dangadan zai faɗa da suna ya hana wa'azi ya hana kaza in mukami ne ya sa yi wannan sai Allah ya raba shi da mukami in dukiya ce ta sa yi wannan sai Allah ya raba shi da dukiya in lafiya ce da karfi sai Allah ya kwace wannan ka'ida ce ta Allah Allah ya alam ma yusirruna wa ma yu'linun ya san abin da makiya suna suka koya ya san abin da suka bayyana kuma inda huwa alimun bi zati sudur Allah shine mafi sani kan duk abin da mutum ya koya cikin girje shi na'am aya ta gama wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين الله يتشي وما من دابة بالأرض باوتا دبة أباين قصا دبة شيني كل ما دبة عليها دون ديكي موسي يجي داو to ana ce masa dabbatun fil ardi akwai hatta malaman mantik sun ce akwai alhaiwanun nadik akwai alhaiwan ghairu nadik alhaiwanun nadik shine mutum dabba ne amma mai magana an fahimta alhaiwan ghairu nadin shine sauran dabbobi da ba sa magana wanda bisa istilahin cewa babu wani abu ba wai dabba kadai yake nufi ba har kai har ni in dai zaka motsa ƙasa ta dauke ka motsa a kanta to kana cikin wannan misalin ba wani wanda zai yi motsi a bayan ƙasa ko mutum ko aljani ko dabba ko tsuntsu ko waye Allah ya ce illa ala Allah rizquha face Allah ne ya ɗau nauyin ci da shi kowai ƙoƙarinka bai ci da kai dabararka ba ta ci da kai an fahimta yasa shugaba ya koya mana cewa duk lokacin da ka ci abinci ka ƙoshi to ka tuna ka gode wa Allah domin shi ya baka alhamdulillah alladhi at'amani wa sakani min ghairi hawlin minni wala quwwa muna gode wa Allah da ya ci da mu ya sha da mu ba tare da ƙarfin mu ko dabarar mu ba to idan kai wannan sai Allah ya sa ma albarka kuma ya sa abincin gaba yayi saukin samu amma wani ma da ihu zai gama cin abincin da koshi kai dauke wannan kwana ya manta da Allah ne ya bashi bai tsaya ya gode wa Allah ba an fahimta to Allah ya ce ba wani wanda zai yi motsi a bayan ƙasa face Allah ne ya dau nauyin ci da shi kowaye ka samu abinci ka ci to sai Allah ya so ka samu abin sha ka sha sai Allah ya yarda in bai yadda ba sai ya rike ba abincin ya zuwa gonka a yi ta fama abincin ba zai zo ba kuma haka Allah ya so wannan aya akwai ɗaya daga cikin magabata iya karantawa al'umma ita to sai wani daga cikinsu ya ce to shi ba bai yadda ba ne wallahi ya yadda amma zai wani abu da zai ƙara tabbatar da yaƙininsa wata rana kawai ya fita ya tafi jeji ya je samu wani kogo ya shiga ya ce zai ga ta ina Allah zai kama abinci ba wanda ya san kuma inda ya tafi ya ce wallahi ba bai da ba ne ya ƙi ne yake sai kare iya cikin wannan kogo shiru shiru shiru sai wa'ansu masu kiwon dabbobi ya ji motsinsu a wajen kowa to suna daidai gun sai ruwa da iska suka taso sai suka tsaya da suka tsaya ruwan ya fara ƙarfi suka ce to shiga ku gwamma na ɗan faki suna kallon dabbobinsu an an tsaye da ruwa su fito su dabe su to suna leƙa kogon sai su ganshi a ciki ya yi shiru ya ƙi magana suka ce Allah sarki ga wani bawan Allah a cikin kogon nan ba mamaki shi ma ruwan ya yi gujewa kuma gashi ya galabaita ba kamar ba shi da lafiya suka dan daddaba shi suka ji dai baya magana ya suka je suka tatso nono daga cikin dabbobinsu suka dan hada da wani gari suka zo ga babu dan dura masa suka bude bakin sa suka dura mai yace sadaka Allahu alazim Allah ya bi ni har cikin kogo ya kama abin da zai wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizqa saboda karka damu akan abinci karka damu kafin Allah ya halice ka ya halice abincin da zaka ci in dai abinci ne wannan abinci wallahi karkata da hankali ka san kafin Allah ya halice ka ya halice ni ya halice abin da zamu ci kuma in ka ga ka mutu to abincin ka ne kare ruwan shan ka ya kare takun ka ya kare numfashin ka ya kare to baka da amfani zaman duniyar rai zaman duniyar ba zai ma daɗi ba zai a dauke ka kawai shikenan duk wanda ga ya mutu to abincinsa ne kare a duniya iya iban da Allah ya masa ya cinye ruwa iya iban da Allah ya masa ya shanye numfashi shi ne ƙarshe idan numfashin ƙarshe ya fita to magana ta ƙare kuma duniya ba za ta zaune ba wannan shi ne ƙa'ida so da karka yi rigima a kan abinci ko faɗa ko ta da hankali harkar abinci tsakanin Allah ne da ɗan adam ba wani a tsakiya ciyarwa shayarwa Allah ne yake hatta kai da kake da iyalai kake da yara to Allah ne yake ba su nasu su ta hannunka amma ba naka bane kai wakili ne ba su da hankali wa an su mata ne a gida to sai Allah ya jiyo ko ta hannunka ka ba su amma tsarin daga Allah sai su ne kai dan aika ne sakon su ne yake zuwa ta gunka kuma dole ka ba su kayan su an fahimta kar ka dinga yi wa matar ka fada akan tuwo dama nata ne ita ma daga sama Allah ya ce nata ne amma wani har daddawa sai ya ɓoye a ɗakinsa sai ya ɓoye maki sai ya yi ƙirga sai an yi tawaya ya ba da makulli wannan mai a cikin wannan wannan nuna gazawa ne ai in dai ba matarka mai almubazzaranci ba ce ai bai kamata ai wannan ba akwai mata masu almubazzaranci kam akwai to amma sai ka san irin yadda za ka karanta da ita gane amma karanta ce irin wannan karanta ce gaskiya ba a ce kai almubazzaranci ba amma ka tabbatar da kanta duk wanda yake karkashin ka haƙƙinsa to daga Allah yake zuwa kai dan aike ne an fahimci wannan illa alallahi rizquha duk abin da kake gani iya motsi a bayan ƙasa Allah ne daurin ci da shi yanzu ka ka tambayi masu tono a ƙasa na bohol ko wani abu za a yi tono sama da kilomita a yi ƙasa sai a ji a samu kuma lafiyarsa kalau ka gan shi har ya fi ka kyau ma amma ƙarƙashin ƙasa yake abin ba ta ina yake ta ina yake samun abinci ta ina yake samun ruwa illa alallahi rizquha Allah ya san inda yake kasa ya sani wa ya alau mustaqarraha wa mustawda'aha kuma Allah ya san mustaqarra mustaqar Abdullahi dan Abbas yace Allah ya san makwanta kowa duk inda ka gama ka caniyar ka ta duniya inda zaka je ka fadi ka kwanta da ka san go an fahimta taqaha mustawda'aha inji dan Abbas yace Allah inda zaka fadi ka mutu kuma ya san ina ne kabari kila mustaqarraha wa mustawda'aha shi kuma dan Mas'ud yace mustaqarraha Allah ya san maduri wa mustaudaha kuma ya san rayuwar ku a cikin mahaifin mahaifin tun kana cikin mahaifar mahaifiyarka to Allah ya san rayuwar da kai an fahimta duk wannan ƙarin jaddada tauhidi ne Allah ne yake rike da ragamar ka ba kowa ba ne shine in ya so kai in bai so ba za ka yi ba an fahimta to shine mustaqarraha wa mustaudaha sai Allah ya ce kullun fi kitabin mubin dukkan wannan Allah ya rubuta ya cikin lauhil mahfuz me zaka ci me zaka sha a ina zaka kwana me zaka samu me zai same ka kwanan ka nawa shekarar ka nawa iya rubuci a lauhil mahfuz shi Allah da yake aikin sa na gwaninta ne fiye da kowa ita duniyar sai da Allah ya halarci duk abin da zai faru a duniyar sama da shekara 500 sannan aka halarci duniyar kamar misali a samu ƙwararre wajen zana gida da gini kana da wani fili ka nuna masa ka ce kana so amma duk ƙwarewar injiniyar ko ce a kafin na ce tsasa a nan a nan gado zai zauna an fahimta fili ne fa a nan za a yi gado a nan ne gun alwala misali nan ne ban ɗaki duk a siyo kaya a ɗaura abu tun kafin a yi ginin ka san da wahala ka sami injiniya ma wannan dole wani aiki masu sai an yi a ɓalle nan a rushe nan a ce nan bai dace ba to haka Allah yi wa duniya duk abin da za a yi kafin a gina duniyar an yi shi da aka gina duniyar kuma duk abin da Allah ya tsara sai daidai da abin da Allah ya tsara za a haife ka a gari kaza za ka rayu a gari kaza za ka mutu a gari kaza to tun kafin a yi garin Allah ya san wani za ka yi wannan za ka hau mukami kaza tun kafin a halarci duniyar Allah ya rubuta wannan za ka tsaya takara kaza za ka faɗi Allah ya rubuta kullun fi kitabin mubin komai Allah ya sa malaika ya rubuta ya rawayin mabus kar ka sha wahala duk abin da ya gani a duniyar da rubutacce ne daga Allah rubutaccen abu ne Allah ya riga ya tsara kuma tsarin Allah zai tabbata baka isa ka canja wannan tsarin ba ban isa in canja ba shine kullun fi kitabin mubin inda kowa zai fahimci wannan da an zauna lafiya da an zauna lafiya ba za ka yi wa wani hasada ba ba za ka yi wa wani mugunta ba domin tsari ne daga Allah sai dan adam babu wani a suratul ankabuti Allah rama Allah ta'ala na cewa Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من يفعل من ذلكم من شيء نعم سبحانه وتعالى عما يشركون Allah ya ce Allahu alladhi khalaqakum Allah shine halicce ku summa razaqakum sannan yake muku arziki ko yake ciyar da ku summa yumitukum in kwanan ku ya kare shine yake kashe ku sannan summa yuhyikum idan kiyama ta tsaya shi zai rayu yace halimin shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay Allah ce duk wanda kuke hada yin da shi kuke shirka akwai wanda zai iya wannan babu Allah ya kalubalance su ya ce duk masu bauta wani Allah ko aljani ko boka ko kabari ko wane ne a tambayi zai iya wannan aikin ba zai iya ba hal min shirka ya kuma ya fa'al min zalikum min shay sai ce subhanahu wata'ala tsarki ya tabbata gare shi daukaka ta tabbata gare shi amma yau shirikun akan abin da ake hada Allah da shirka shi kada yake da iko yi wannan kullum fi kitabin mubin Allah shi ne kaddara komai akan kowa kuma dole kaddaran nan ka bi ta ko kana so ko baka so haka Allah ya tsara bayan da zaka yi na'am daga nan fa
وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام na'am وكان عرشه على الماء ليبلوكم Mm.
ليبلوكم أيكم أحسن عملا na'am ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن
Mm.
ليقولن الذين كفروا إن هذا إن هذا إلا سحر مبين Allah ya ce wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda Allah shine wanda ya halicci samai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida an fahimta an ce an fara ran lahadi an kare ran juma'a shine yahudawa suka ce to shikenan asabar Allah hutawa yi wal iyaz billah tunda bai aiki asabar ba asabar ta zama ranar hutu to in za ka yi hutun asabar ka ɗauka kai larura ce a matsayin kanin musulmi amma wannan shine asalinsa so kuma nasara suka ce a'a ai ran ladi ne Allah ya huta saboda haka su ma ba za su yi aiki ran ladi ba tunda Allah ya huta shine a wani gun yake cewa ma masana min luku ba abin da ya isa ya shafe mu na gajiya ballata na mu huta wannan ka'ida ce Allah ya yi domin ya nuna mana bin abu a hankali Allah da ya so cikin ibtawar ido zai halicci kowa da kowa to amma ya bi abin wannan tsarin domin mu a nuna mana cewa duk al'amuran da zaka yi to ka bi su a hankali at ta'ajjil min shaitan gaggawa a wasu guraben daga shidan take Allah iya da iko cikin ibtawar ido yayi komai amma sai ce yayi a tsawon kwanaki shida domin ya nuna ma kai ma ba komai zaka samu a ran da ka neme shi ba dole wani abin sai kai hakuri wani abin sai ka bi a hankali wani abin sai ka yi bincike wani abin sai ka yi kaza ka yi kaza domin dai kar ka faɗa cikin kuskure an fahimta wannan shine hikimar da Allah ya sa halittu ya zama to kwana shida an ce sammai kwana biyu kasai kwana biyu sannan abin da ke tsakanin su ma kwana biyu an fahimta an ce kuma Allah da ya tahi ikonsa saman ya fara yi a ƙasa ya fara yi da aka yi ƙasa sun mastawa ila sama'i wa hiya dukanu فقال لها أول الأرض يا طوعا أو كرها قال تعطينا طائعين lokacin da sama kamar hayaki ne ba komai a sama da can tsakanin ƙasa da sama Allah ce kana tara taƙan da sama da ƙasa ba wani tsakani duk aki musu aka aki ta Allah da iko yake mala yanda ka san ƙasa ka tona to da tsakanin sama da ƙasa ba wani interval ba wata duniya nan a haɗa suke gam sai da ce fafatakana kuma sai muka raba su waje Allah min alma'i kullu shay'in hayy to lokacin da ake dankaran nan kana ina ina ina muna ina kuma in Allah ya so zai sake zai yi ba wanda zai ce mai dan me da ta tsakanin sama da ƙasa ba wani interval a hada suke amanna a guda da Allah ya so ya halicci duniya ya yi sama ya yi ƙasa sai ya raba tsakanin kawai sai ce sama i sama ƙasa kuma i ƙasa shi kenan sai aka tsaron duniya gashi nan wanda ka zo kake faɗa da mutane akan filaye to da can a amanne yake da can ba na kowa ba ne amanne yake sannan Allah ya tsaga har ka zo kake ganin nan naka ne nan nawa ne za ka yi faɗa akan nan to da can ba wani mai shi ma Allah bai tsaga ba balanta naka mallaka duk amanne yake a guda an fahimta to shine wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida inji Allah wa kana arshuhu alal ma kuma al'arshin Allah iyakar ruwa wato wata hikima ta Allah mala da yi kasai sai ya raba tsakaninsu da sammai aka yi duniya ga ta a ciki ya yi samman ɗaya biyu uku hudu har bakwai wanda ba wani abu da ya rike su daga ƙasa haka ya yi su da aka yi wannan aka gama sammai sai aka yi kursi a saman sammai a saman kursiyo kuma sai aka yi ruwa ma keken kogi ne ruwa ne iya ganinka amma ba ya zuwa ƙasa Allah ya riƙe shi sannan sai aka ɗora al'arshin a kan ruwan makana arshihu alalma haka Allah ya tsara duniya in ka tafi in ka wuce sammai ka wuce kursiyo ruwa za ka samu an ce shi ma ruwan ya kai da ƙasa zuwa sama ruwa ne tsaba kuma Allah sai ɗora al'arshinsa a kan ruwa shi ne wa kana arshihu alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin Allah ya jarrabe ku waye zai kyautata aikinsa waye zai yi dan Allah waye zai yi da ikilasi waye zai yi akan sunna shi Allah kyautata aiki yake so ba yawa ba bai ce ayyukum aksaru amalan bai ce ahsanu amala waye yake kyautata aiki a cikin Allah ta'ala yake cewa wala in qulta har in kai ka faɗa ya inna kun maba'usu na min ba'adil maut Allah zai tada ku bayan kun mutu fa yana faɗawa kafirai wannan inna kun maba'usu na min ba'adil maut Allah zai tada ku tashi na biyu bayan kun mutu la yaqulunna alladhina kafaru la yaqulanna alladhina kafaru Allah ya ce wallahi zaka je kafirai suna cewa in haza illa sihrun mubin wannan abin da manzo Allah ke faɗa tsafi ne ai sihiri ne mabayyane imamul kisa'i da imamu hamza sai sau karanta in haza illa sahiru mubin ai me wannan maganar ai matsafi ne suna jingina tsafi ga manzon Allah sauran qurra kuma in haza illa sihirun mubin ita maganar kamar qur'anin sihiri ne mabayyani an fahimta wannan shine abin da suka faɗa kuma ina ganin mun zo inda zamu tsaya abin da muka faɗa da dai Allah ya ba mu ladansa abin da ne kuskure ko tudubin harshe Allah ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana kuskuren mai ba mu ikon gyarawa Allah ta'ala ka ji kanmu Allah ka ji kan mahaifanmu Allah ka jiƙa mu Allah ka jiƙa mahaifanmu Allah ka samu gama da wannan duniya lafiya Allah ka samu gama da wannan duniya lafiya Allah da mu da zuriyar mu Allah ka shirya da mu tafarki madidici Allah ka shirya da mu tafarki madidici ya rabbal alamin Allah muna roƙon karbi ibadun mu ka yafe mana ka mana gafara Allah gafarar da kake raba a wannan watan Allah ka sa da raba mu a ciki Allah ka sa da raba mu a ciki Allah muna roƙonka kai mana gafara ka mana rahama yanda kake yanta bayi kake musu gafara a wannan watan Allah muna roƙonka samu a cikin wannan lissi Allah ka samu a cikin wannan layin na wanda zaka yi wa gafara da jin kai cikin ikonka da falarka ya rabbal alamin Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ƙara mana arziki da yalwa da zaman lafiya da kwanciyar hankali marasa lafiyar mu duk inda suke Allah ka ba su lafiya mu Allah ya ƙara mana lafiya da imani duk wanda suka zo wannan masallaci Allah mai da kowa gidansa lafiya ladan da ake samu Allah ya sa da rabon mu a ciki Allah ya sa ya wannan karatu ya zama sai shiriyar mu a duniya da lahira ya zama kuma sanadiyar hutun mu a kaburburan mu ya rabbal alamin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a karbuka Allah akwai tambayoyi takaitattu ya tambaya da farko ya ce a malam menene haƙƙin da dan uwana uwar mu daya uban mu daya yake da shi a kaina bayan ya rasu
to bayan ya rasu ba wani eh, rubutaccen haƙƙi da ya zo illa haƙƙi na zumunta kawai shi mutum in dai da haƙƙi na zumunta tsakanin ku ko ya mutu ma haƙƙin iyana ka kula da shi wajen masa addu'o'i in iya da baya ka kula da bayan shi musamman in ya bar iyalai to haƙƙi ne ‘yan uwa su kula da iyalan ‘yan uwansu bayan su mutu ‘ya'ya gare shi mata gare shi a kula da ita har ta gama idda ta yi aurenta in ‘ya'ya ne a kula da su har su girma su rayu su zama mutane wannan haƙƙi ne a matsayinka na ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ko uba ɗaya to idan ɗan uwanka ya mutu to akwai haƙƙinsa na ka kula da ‘ya'yansa wajen tarbiyyarsu da ilmantar da su wannan shine babban haƙƙi na biyu kuma addu'a ka dinga sa shi cikin addu'a akan Allah ya gafarta masa Allah ya ji shi to wannan shine insha Allah wallahi a'lam na'am Allah ya saka da alkhairi sai mai tambaya na gaba ya ce malam ah, wai babu kyau idan mutum ya kwanta ya daura kafansa a jikin gini ni ma ban sani ba wallahi Allah bai da alama goro ne ko a to me ya ban gine dan ka dora kabar ka a cikin gine don ka dora sai sai me kuma wannan da alama kan ba
Ah, sai tambayarsa ta gaba ya ce ah, malam mahaifiyata ce "Ai, an yi mun satan waya ne sai mahaifiyata ta ce kawo kuɗi za a je akwai inda za a kai kuɗi za a za a dawo mun da wayar tawa to sai na ƙi na ƙi ba da wannan kuɗin don a je a yi abin da za a yi a dawo mun da wayata wannan inda na yi akwai laifi a ba kai rabi ba yake hikima ka ce ai ma wanda ina da kuna da wata wai zan sai ai ka ce wallahi yanzu ba ni da wani kuɗin da za a kai ai wani abu ka mata hikima ka ce ai ba wani kuɗin mama ba kuɗin amma kar ka yadda ka ba da kuɗi a ji a yi bokanci ko tsafi yawa la ta'ata li makhluqin fi ma sal khaliq amma ba za ka fito kai hijakin dinta ba tana da martaba duk abin da ta faɗa ba daidai bane amma kai mata polite manner ka tabbatar da lafuzanka ba su yi tsauri game da ita ba wannan shine insha Allah a mai tambaya na gaba ya ce malam mutum ne ya yi kisa ya fara yin azumi har ya yi nisa sai rashin lafiya ya kama shi sai ya ajiye azumi to malam yaya zai yi to wani irin kisa na ganganci ko na kuskure ka san duk yanzu abin da yake kan mutane an mutum ya kisa wai azumi yake dauka akwai magana diya ba dole sai an yi magana diya an yafe ko ba a yafe ba an bayyanta wannan shine ma- abu mafi girma azumi kuma wannan dole ne duk wanda ko ba musulmi bane ya zama to kai ne sanadiyar mutuwa sai ga masa azumi wannan azumi haƙƙin ran ne da Allah ya halitta kowane irin rai ne saboda ka har an azumin ka fara aiki jinya ta shiga malamai sun ce sai ka tsaya daga inda jinya ta shiga ranka idan kuma ka warke sai ka dora daga inda ka tsaya amma haka kawai ne ba a ajiye azumin ka fara idan ka ajiye shi haka kawai ba jinya to ya rushe an fahimta amma in jinya ce ta gaskiya ba ta ha'inci ba sai ka ajiye in jinya ta fi ƙarfinka bayan ka warke ka dora daga inda ka tsaya wannan shine abin da malamai suka faɗa insha Allah Allah wa na'am sai tambayar sa na gaba ya ce malam me bambancin insha Allah da kuma kalmar masha Allah insha Allah in Allah ya so masha Allah Allah ya so duk ɗaya ne ba wani bambanci wancan kamar in Allah ya so ne wanda kuma Allah ya riga ya so duk magana ce wanda ke nuna ka jingina al'amuran ka zuwa ga Allah ne na a sai kuma ya ce malam akwai wanda ya turo tambayar ah, kwanaki akan yawan mantuwa da yake sai ce to akwai wani doktor da yake ba da irin wannan maganin ah, sai ya zo yi bayani domin akwai lambar waya da ya rubuta na shi wannan ah, dakta ne wanda za a iya tuntuba ne wanda ya turo tambaya akan yawan mantuwa da yake yi a sa'annan akwai wani bawan Allah da ya turo yake cewa yana neman a sa shi a addu'a bayi da lafiya da shi da yayansa a sa su a cikin addu'a to Allah ta'ala ya ba su lafiya da shi da yayin nasa abin da yake damun su Allah ya warkar da su da sauran musulmai gaba ɗaya majinyata mu Allah ya ba su lafiya na a sai wani bawan Allah ya turo da kuɗi naira dubu biyu ya ce a saka asusun marayu fi sabilillah wa rasuli da niyyar mu ma Allah ya share mana hawayenmu duniya da lahira to amin ya Allah abinda kake nema na alkhairi Allah ya baka abinda kake fama Allah ya yi ma Allah ya yi ma yanda ka faranta waɗannan bayan Allah rai kai ma Allah ya faranta mana a bayan wannan sai kuma wani bawan Allah shi ma ya turo da taimakon marayu naira kudi naira dubu goma haka suna takarda ya daure ya turo su masha Allah to shi ma Allah ya saka masa da alkhairi sakonka ya zo Allah ta'ala ya saka da alkhairi ya biya ma bukatunka na duniya da lahira da namu gaba daya a Allah ta'ala ya mana albarka ya samu gama da duniya lafiya
akwai sanarwa da ɗaya daga cikin ah, kwamiti na wannan masallaci ya ce a yi akwai kaya da aka kawo na marayu ah, wanda ya kawo kayan ya turo kayan da Allah ana bukatar ya zo ya ɗan yi ƙari- ya ɗan yi ƙarin bayani ba su fahimci a yadda aka kawo kayan ba so ya ce dai suna bukatar ƙarin bayani ga duk wanda ya kawo wannan kayan wanda aka damka ina ji wajen yan agaji aka ba su isa Ah, da fatan wanda ya kawo kayan zai ɗan tsaya ya musu ƙarin bayani Allahu a'lam اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته